أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين وتر رمضان هجرة منزل صيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 11 ne ko 11 ga watan 4 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma wato ajiya mun tsaya aya ta 60 a cikin suratu wato at-tauba wanda yake aya ce tana dauke da bayanai masu yawa da kumce kumce mun dai taba abin da muka taba sauran kuma zamu bar su har zuwa gaba insha Allah ta'ala kenan zamu tashi akan aya ta 60 zuwa aya ta 61 a cikin suratu tauba a shafi na 196 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نعم باين الله سبحانه وتعالى ya faɗi cewa daga cikin munafikai akwai waɗanda suke aibanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da al'amarin mi zakka an gane ko sannan kuma Allah ya bayanin yadda ake rarraba ta ga waɗanda Allah subhanahu ta'ala ce a ba jiya dai mun dan kawo bayanai gurgudun a cikin wannan ko ko ba haka ba to akwai wani alƙawari da muka yi cewa za mu fayyace matsalolin zakka na zamani a ƙarƙashin wannan aya to da yake lokaci ya yi tsawo ko waɗancan bayanai sun ci lokaci za mu bar waɗannan insha Allah ta'ala sai zuwa wato wajen aya ta abin nan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim can muke son zamu gabatar da wannan bayani an gane ko eh sai ya kamata a gabatar da su amma dai zamu dan yi ishara zuwa ga bayanin su an gane ko kuma ko can saboda bayanan suna da yawa yana yiwa mu kasa su gida uku ko hudu abin da nake nufi shine in mun ga muna iya karasar da su mu yi su a wurin khudmin abwarihim sadaqa in mun ga ba zai yiwa ba mu raba gida uku ko gida hudu amma dai dukkan darasi in mun zo zamu rinka tabawa daga ciki in ho Allah ya tabbatar muna to Allah ya faɗi waɗanda za a ba yace innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati quluhum wa fir riqabi sun kace Allah ya ƙara fa'ul dan ya nuna waɗannan sun cancanta sai ya bambanta a yana iya kawo wawon war riƙabi ya ce wa fin riƙabi wal gari da kuma ce wa fi sabilillahi kaga ƙara kawo fa'u wanda kuma mun kawo maganganu fi sabilillah akwai maganganu na zamani shin ya halatta a ɗauki kuɗin zakka a ba masu zuwa da awa su je su yi da awa sheikh ibn ufaimin ya ce saboda masu zuwa jihadi da makami yanzu babu su masu fita su yada addinin Allah an gane ko jihadin da akwai kenan aljihadu bil lisan yace ya halatta a ɗauki nasibul mujahidin a ba su na fata an fahimce ni sannan kuma yanzu ana daga tattauna wanda za mu zo shin ya halatta a ɗibi kuɗin zakka an gane ko a gina masallatai da su idan suna da yawa ko bai halatta ba ana ana tattauna kan wannan masala don sun ce shi ma na shiga cikin fi sabilillahi a gina makaranta waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a wannan bai inganta ba sai dai fi sabilillahi jihadi ko abin da ya kama da shi amma dai gina masallatai musulmi ku fito ku gina masallatai da dukiyar da Allah ya baku an gane ko almuhimmi shi yasa an ka maimaita ma waɗancan kuma an ka kawo lamun inda an ka ƙara fa'un da fa'un dan a nuna maka sun cancanta kwarai da gaske kuma inda aka kawo wato abin nan maimaita lamun wato an ka maimaita fa'un don saboda abinda maka cikin waɗannan kamar an hankalta ma wani haƙƙi ne wanda ana saka wani abu wato a cikinsa mun fahimci wannan da kyau ko to da Allah ya ƙare bayanin wannan idan muka diba akwai littafin da ya tattaro matsalolin zakka ta zamani sunansa nawazilu zakka dirasatun fiqhiyatun ta'siliyatun limustajiddati zakka doktora ce ta Abdullah bin Mansur al-Ghufaili da aka rubuta ta a ƙasar saudiya ina fata an fahimce ni to wannan doktorakin ta tattaro akan matsaloli na zakka kuma wato an gabatar da ita an gane ko jami'a wato abin nan kulliyatu shari'a ta riyadh a jami'atul imam nan ne aka rubuta wannan doktora to ya tattaro matsaloli da dama amma saboda mun ci lokaci kusan kwana biyu a cikin aya ta zakka nake ganin ya kamata mu yi hakuri tunda akwai aya mai magana kan zakka insha Allah can in Allah ya kamar da za a yi bayanin ta wato idan muka diba wannan littafin gaba daya ya shafi mi ya shafi abubuwa ne kamar haka ya kawo ta'arifin zakka ya kawo ta'arifin sabuwar mas'ala in ta zo cikin addini da kalmomin da suke nuna ta da bayanin da malamai suka yi to sai kawo wasu sababbin mas'aloli cikin mallakan nisabi wasu mas'aloli ne waɗanda an cewa ne ya mallaki nisabi da fitar da zakka to na zamani ne suka zo can da babu su sai ya bayani kansu an gane ko sai ya kawo wato matsalab guda biyu sannan sai ya zo cikin annawazin fi ma ya jibu ikhrajuhu min amwalin zaka sababbin dukiya an gane ko suna uka na dukiya da ya kamata sababbi ne a fitar musu da zakka wajibi a fitar musu da zakka sai da kawo mas'ala goma sha shidda ko mu ce mabahas goma sha shidda sannan ya kawo annawazin fi masarifin zakka nawazin cikin masarifin zakka waɗanda za a ba su zakka inda Allah ce a ba mutum guda takwas nan guda shidda ya kawo mabhas shidda sai kuma ya kawo mabhas na gaba istithmaru amwaluz zaka shin dukiyar zakka ya halatta ai kasuwanci da ita na fatan fahimci kaga ga masu ce da ya kamata a tattauna kanta me yasa ake cewa haka nan saboda a yanzu waɗansu dukiyarsu ta zakka ana iya a juya da ita kuma ta taimaki waɗansu musulmi ba sani ko mun fahimta ba to ya kawo wannan mas'ala sai mas'alan ya kawo abinda mabhas guda uku sai nawazilu zakatul fitri tunda muna da zakatul fitri ita ma tana da nawazil sababbin mas'aloli mutumin da yake America an ce sai an hidda zakatul fitri ko Faransa ko Rasha kuma babu babu musulmi can waɗanda za su karɓa wannan to ya zaka ka fitar da ita na fata an fahimci shin ya halatta ka tura a ƙarinku a fitar maka ya halatta in akwai kamar ONG ONG abin da ake kira organization na musulmi an gane ko shin ya halatta ku tattara kuɗin ku bayar tunda musulmi suna da yawa a turai a turo kasashen musulmi inda babu tunda ita an ce a bayar da ita a inda kake to yanzu za a hankalta ma yanzu can musulmin da ke can ba wanda za su ba sallan ma ba a masa an yi ta ba in kana kasashen kafirai da kasashen arna ran sallah ba kamar ma ba ma sallah bace don su ba su yin ta to yanzu ya zaka yi da zakatul fitri wa zaka ba to in babu ana iya tattara waɗannan kuɗin a turo su kasashen musulmai to duka hakan gani ne tattauna ya kawo mabahas guda hudu ƙarshen wannan idan Allah ya kai mu wajen ayat khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha tana yiwa mu kawo waɗannan bayanai gaba ɗaya ko tana yiwa mu rarraba su hasba wato muqtadal hal ayi bayanin su dan ɗaliban ilimi mu ji sababbin mas'aloli da malamai suke tattaunawa akan su kan mu tai mas'ala ba mu santa ba mu zo mu yi mata hawan kawara a hada cikin hatsari Allah ya kyauta to da Allah ya ce wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yace nan Allah yana bayani ne akan aqafina akan zikirin wasu dabi'o'i na munafikai shine waɗanda suke kafa hujja at-ta'allul suna kafa hujja akan abin da suke mi suke mu'amala suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu'amala da shi an gane ko na wato da musulmai min al-hadar na tsoro an gane ko suna tsoron muminai su gane su sannan kuma suna tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane su sannan kuma idan musulmi suka gano waɗansu alamomi shine yace yutliquna alaihi min faltati faqihim falta shine kamar a ce abin da ya sukurbaka ana dan gane wani lokacin munafincin su yana bayyana ina fata an fahimce ni to shi kenan sai su kafa hujja da cewa anna zalika irjafun min almurjifin bihim ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai shi manzon nan eh, yana karbar duk wata magana wanda an ka eh, kawo mishi bai tsaya ya bambanta al'amura Eh, ku yi muna ana tare da mu shekara da shekaru kuma ana ce muna bamu da gaskiya kaza kaza kaza kaza kaga wannan shine Allah ce wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun to kenan kaga wannan ɗaya ne daga cikin ayyuban su da kuma irin ɗabi'o'in su bayan an ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat aka yi itiradi aka faɗi waɗanda suka cancanta sai aka ce kuma wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun mun ji wannan da kyau ko wannan shine alakar wannan aya da ayoyin da sun ka gabata an fahimta ta faɗi wani nau'i ne daga cikin nau'i na munafikai da kuma ayyukansu idan muka duba cikin asbabun nuzul cikin al-isti'ab fi bayanil asbab sun kawo asbabun nuzul karkashin wannan aya guda biyu guda daga ibnu abbas radiyallahu anhu an gane ko sun ce akwai wanda ake kira naftal dan harif yana zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamna ya saurari bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ɗauki maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ma munafikai sannan ya ce inna ma muhammadun udhunun min wato abin nan kidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam udhunun man haddasa hu shay'an saddaqahu shi kaman magana yake wato kunya ce duk wanda ya mishi magana yana yarda fa anzalallah wa minhum alladhina yu'thuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wannan asar malaman da ke tahqiqi sun ce asar ne da'if bai inganta ba bai inganta ba daga cikin asbabun nuzul sannan asar nabi da suka kawo karkashin wannan aya shine asar daga suddi suddi imamu suddi yake cewa waɗansu mutane daga cikin munafikai sun haɗu daga cikinsu akwai jallas bin suwai bin sabit da makshi bin humair da wadi'a ɗan sabit sai suka so su afka cikin mutuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai sashen su ya hana sashi an gane ko sashi ya hana sashi suna son su yi magani sai suka ce sai wani ce a'a ku bari sai suka ce muna jin tsoron an yi balliga muhammadan kenan manzo Allah sallallahu alaihi labarin abinda kuka faɗa kan shi ya kai fa yaqa bikum sai shi afka akan ku an gane ko sai wani fa qala ba'dhum sai sashin sai ce inna muhammadun udun nahlifu lahu fa yusdiquna ai ko da labari ya zo gari sai mu rantsuwa da Allah mu ce ai ba mu faɗa ba an gane ko shikenan kuma sai yadda da mu fa anzalallah sai Allah sabkar wa minhum alladhina yujuna nabiyya to waɗanga asarakin ta fuskar sanadi suna da mi suna da rauni amma da sun inganta da sai mu gane cikin munafikai ga sunayen waɗansu da suka faɗi irin wannan magana amma tabbas tunda Allah ya bada labarin suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa uzum tabbas wannan magana tabbata ta ce ban sani ko mun fahimta ba amma cewa kan waɗannan mutane ne ta sauka da sunayensu shine bai inganta ba dole ɗalibi ilimi sai kana bi a hankali wajen mi wajen fahimtar matsaloli na ilimi domin wani shi ba ruwan shi duk abin da an ka kawo mai bugawa na bai an gane ko to mu zo ga jalalin shi daga fassara ɗaiɗaikun kalimomi ya ce wa minhum daga cikin su ai almunafiqina munafiqai an gane ko alladhina yu'zuna an-nabiyya akwai wanda suke cutar da manzo an gane ko yu'zuna fi'ili ne mudari'i yu'zi in an ce azahu ya cutar da shi yu'zi yana cutar da shi yana nuna yau shi na yi kuma gobe ma zai yi domin alfi'lul mudari yadullu ala al-hali wal istiqbal shi fi'ili mudari yana nuna yanzu da abin da zai zo gaba ma'ana ashe ɗabi'a su ce yau da gobe jibi da gata fi'ilul mudari yufidu tajaddud wa takrar yu'zuna nabiyya suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake nafi yana karanta yu'zuna nabiyya ko bi aibihi suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aibanta shi gashi na Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ko ba haka nan bane wa yanqulu hadithahu kuma yana daukan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai ma wadansu ina fata an fice ni dama sun zo ne ba da fahimta mai kyau ba in sun saurara kuma za su kai magana ko su canza ta bayan sun fahimce ta koko dama ba su fahimta ba sai su je su faɗin abin da ba shi bane domin masoyinka shi ga tsaya ya saurare ka ya fahimci me kake son ka ci maƙiyinka shi jiran ɗaya kai ka faɗa ina fata an fahimci da ka faɗa shi kenan ya saba shi abin da yake so dai ka faɗa shi yanzu zai zuwa ya faɗi yadda kace kuma sai shi fassara irin yadda ran shi ya bashi ya ƙara ina fata an fahimci ni ɗabi'a ce ta mutumin da baya ƙaunarka Allah kai mana tsari idan fata an fice ni wa yanqulu hadithahu yana ciratar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ciratar da su kai mata don su aikata banna domin akwai wanda zai dauki magana ya kai ta wani wuri don don gyara ko don alkhairi tana ya mutane su fahimce ta da kyau ko da ba za su fahimce ta ba ni shi mai kyau ce kuma ya faɗa da surubi mai kyau amma akwai wanda zai zo ya dauki magana dama dan ya je ya kai banna kaji abin da wani ya ce musamman gidajen manya-manyan masu kuɗi gidajen manya-manyan 'yan siyasa gidajen manya-manyan sarakai masu mulki gidajen masu hannu da shuni kullun galibin masu zuwa su kai waɗansu maganganu waɗanda suke ba na gaskiya ba saboda nan ne abincinsu yake Allah kai mu tsari wa yaquluna huwa udhun kenan wa yaquluna suna cewa idanuhu an zalika in an ka ce in ku daina kai maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani wuri li Allah yuballighahu dan kar wannan magana ta kai gare shi an gane ko sai su ce huwa udhun shi kunya ne to an ce udhun dan adam ai ba kunya bane ko nan dole sai ka ɗauke shi ni ka ɗauke shi utliqal juz'u wa urida bihi kullu domin duk manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke nufi ba kunje shi kawai suke nufi ba ina fata an fince ni to amma nan dole sai an tattauna akan mas'ala waɗansu malamai sai suka ce to nan tashbihul baligh ne tashbihul baligh in anka ce fulanun asadun muhammad asad ai muhammadu ba zaki bane ana nufin muhammadu kal asad kenan suna nufin shi manza Allah sallallahu alaihi wasallam huwa udhunun huwa kal udhuni shi kamar kunya ce bai iya hana kanshi duk maganar da ya ji dole sai ta shiga kunnen shi kuma yana da ita ba sai ko mun fahimta ba an gane wannan to wannan shi dai ne huwa udhun zalun tana da dhamma ala rama mai karatun alqur'ani udhun amma imamu nafi ya karanta udhu yayi mazalun sukuni to amma in ba makarantar alqur'ani ba ko zai gane wani guri an yi kuskure ba da wanda ya ce wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun da wanda ya ce wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya a misali mutum da nafi'i wa yaqulu huwa udhun wani bai bambanta ko ba karan bane amma cikin karatun alqur'ani qira'atu an bambanta su amma duk ma'anar su daya nan yana daga cikin alqira'atu wanda lafazi zai iya canza wajen faɗa amma kuma ma'ana bata canza ba wanda galibi nan ne malamai ilmul qira'at suke kokarin nabbaha wato dalibai domin su inda ake samun canjin ma'ana malaman tafsiri sai zama to suna iya bambanta maka ma'ana wa yaquluna huwa udhun suna cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tamkar kunya yake kunne kenan an gane ko kal udhun to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul ka ce da su ko ai yasma'u kulla qilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji mai jalali kenan yana karba dukkan magana wa yaqbaluhu yana karba fa idha halafna lahu idan muka rantse masa anna lam naqul mun ka ce mu ba mu fada ba saddaqana sai ya gaskanta mu kaji kaskanci wai mutun yi ma annabi ƙarya ya ce wai ya ji dadi na fata mu cin kamar malamin daga cewa in kai cin amana ka taho a kodi lakabi da zamba ka shari'a sai lahira ba dinan duniya ba to ina mallamta ina tsoron Allah kai kowa abin suka fata gaban Allah shi kira amma shi wanda da sunan mallamta ba a sani ba shin mallam boka ne ko boka ne ba tunda ba mallam boka ƙarya ne boka ne tunda mallam tauhidi boka kuma shirka to da shirka da imani suna haduwa a ƙarya ne boka ne na fata an fince ni wai suna yi mashi ƙarya to kulka ce huwa udhunun shi udhunun mai saurare ne mustami'un kenan an gane ko mustami' mai saurare domin ta hanyar kunne ce ake saurare sai ce qul udhunu khairul lakum shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam udhunu wato kunne na mustami'in mai saurare khairin amma na alkhairi lakum gare ku la mustama' sharrin ba mai ji bane na saurare na sharri ma'ana in ya faɗi ya saurari magana yana da hankali yana da fahimta yana da imanin da shi in zai saurari magana da kyakkyawar zuciya yake saurarinta zai kuma fahimce ta da mi da fuska ta alkhairi an gane ko wannan shine uzunu khairin lakum an gane ko malamai suke cewa kenan qul huwa uzunu khairin lakum kenan sai zaman to uzunu khabaru mubtada ne an gane ko qul huwa uzunu khairin lakum kenan an shafe huwa asalin magana qul huwa uzunu khairin lakum sai zaman to huwa shine mubtada an gane ko uzunu kuma shine khabar da yace wa minhum alladhina yaquluna nabiyya wa yaquluna huwa uzun kaga annan an huwa shine mubtada uzun shine khabar to qul uzunu khairin lakum qul huwa uzunu khairin lakum ina fata an fahimce ni wannan shine asalin qira'a wanda yake ta inganta uzunu khairin wato zuciya wato kunne na na alkhairi ma'ana mai saurari na alkhairi wanda ita ce kira'a ta tabbata daga jamhur amma akwai wata kira'a shadda qul huwa udhunun khairul lakum qul huwa kace shi to udhunun kunne ne khairun kuma alkhairi to nan ya zama daga kira'a ga udhunun ga khairun ba udhunu khairin ba ba idafa an kai ba ina fata an fahimce ni to waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi uzunun nan ba kunne ake nufi ba da larabci ana cewa uzunun fu'ulun shine mai ji wanda yana da kunne kuma yana ji shine uzunun wani lokaci cikin larabci sai kuga an kawo sifa ka unufun unuf shine mutumin da mai yawan kyama abu daga al'amfuna domin da mutum ya shinshina abin da bai so sai kaga mai girman kai yana daga hancinsa shi bai yadda ba ko ba ka nan bane shululun mutumin da wato sashen jikin shi ya sanyi wato daga azina ya'zan shine azina fa'ila ya'zan shine fa huwa udhunun yana saurare shi yasa sha'ir yace waɗansu mutane summun idza sami'u khairan zukirtu bihi wa in zukirtu bi sharrin indahum azin ka gani summun kuramina idza sami'u khairan zukirtu bihi in sun kaji an ambace ni da wani alkhairi wa in zukirtu bi sharrin indahum azin amma da an ambace ni da sharri azin sai kaji sun wato kunnusu sun koma rai rai rai rai rai na fata mutum kenan kalma ta uzun sai sun kace nan ba kunya ake nufi ba kunne nan sifa ce ta uzunin shine mutumin da yake ji kenan sai zama to uzunun wato mutum ne mai ji khairul lakum mafi alkhairi gare ku ko uzunun mai ji ne khairul lakum na alkhairi gare ku domin khairu yana ganin tuwa mafi alkhairi ko ku na alkhairi ina fata an fahimta an gane ko haka dai malamai sun ka tafi cewa duk da yake waɗansu malamai suka ce uzunun sai ya zamanto uzunun kamar matsayin mubtada khairun ya zamanto khabar an gane ko lakum kuma sai ya zamanto wato sai ya zamanto wato muta'alliqun bi khair haka waɗansu malamai sun ka tafi akan abin nan akan i'rabin shi dan haka dai akwai maganganu daban-daban da kuma kira'o'i duk da yake waɗansu malamai suka ce qul uzunu khairin lakum suka ce za a kaddara zu qul huwa zu uzunin khairin lakum an gane ko a kinan mubaraka ce aka kinan shi ba abucin kunne ne na alkhairi gare ku na fata an fahimce ni to da an ka zo sai ce yu'minu billahi yana yin imani da Allah wa yu'minu yusaddiqu lil mu'minina gaskata da mu'minai ko yana gaskata mu'minai fi ma akhbaruhu bihi game da abin da suka bashi labari an gane ko la li ghairihim amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaskantar da waɗanda suke ba ba ba, ba mu'minai ba domin nan da yace yu'minu billahi yayi imani da Allah in tabe wa yu'minu lil mu'minina yayi imani da mu'minai sai ka bambanta imani in yana da alaka da rukunnan imani sai a ƙara mishi ba'u آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli b amma imani in yana da alaka da gaskatawa wadda bata shahi aqida ba ba itiqadi ba sai ta koma ta'addi da lamu shi yasa yace wa suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan nan ma arshin lan nusaddiqaka ba sani ko mun fahimta ba to shi yasa Allah ce yu'minu billahi yayi imani da Allah don shi Allah imani ake da shi wa yu'minu lil mu'minina ba ce wa yu'minu bil mu'minina ba don imani da mu'minai ba da shirkun na imani a ga maka san larabci ba shi yasa malaman da suka ce akwai niyaba wani harafi na wakiltar wani harafi an ka ce akwai sharuɗa waɗanda sun ka ce kuma a'a duk ma'anar su ɗaya an ka ce a'a inda bai tabbata ba kishiyoyin juna ne duk sai an yi taƙayyidi an kawo shurut waɗanda sun ce kuma akwai attadammun kawai sai sun ce a cire wannan fi'ilin a kawo fi'ilin da ya dace da shi shi kenan su malaman basar sun ce yu'minu ba lamunkin za a cewa ba abin da a canza a canza fi'ilin a ce wa yusaddiqu lil mu'minina shi kenan yana gaskata da mu'minai ko ba karba ne tun ana ce yusaddiqu lil mu'minina ko sai ka kara lamun lit ta'kidi ko ka kawo wani fi'ili wanda yake nuna gaskata an gane ko to wa yu'minu lil mu'minina yana imani da mu'minnai ma'anahu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaskatar da wadannan ba ba mu'minne ba tunda an ce wa yu'minu lil mu'minina yana gaskantawa mu'minnai to wadanda ba mu'minne ba ha kenan la yusaddiqul kafirin kenan nan raddi na Allah ya musu ku ba gaskata ku yake yi ba kawai dai yana barin ku da halin ku ne mun ji wannan da kyau ko malam yace fi ma akhbaruhu bihi la li ghayrihim wallamu za'idatun ita lamun da anka ce lil mu'min yace za'idatun lil farqi an kawo ta za'ira an ce za'ira ba ana nufin cikin qur'ani akwai abin da aka kara ba a'a ana nufin an kawo ta ne dan karfafa ma'ana za'ida fil lughati al arabiyya ma'ana cikin larabci ba da bukatar ta ana iya cewa yu'minu lil mu'minina ay yu'minu al mu'minina yusaddiquhum yana gaskanta su ina fata an fahimta ya ce to lil farqi bayna imani taslimi wa ghairihi don a bambanta tsakanin imani na miƙa wuya kenan shine ake kama ba'un kullun amana billahi wa ghairihi da imani na gaskatawa shine yu'minu lil mu'minina aje da an ka kawo su wa rahmatun lil ladina amanu minkum wa rahmatun yace bir raf'i akwai qira'a da raf'a ita ce qira'a ta jamhur wa rahmatun lil ladina amanu minkum kenan yace atfan ala udhun kenan huwa udhunun wa rahmatun lil ladina amanu minkum shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai saurare na kuma rahama ne yace to wal jarri akwai qira'a da jarra kaga nan da jalalaini shike da matsala wato wasu littattafai na qira'at tafsiri sai su ce maka an karanta da kaza an karanta da kaza amma shin wane ne karanta da kaza din wane ne karanta da kaza din shi cikin su qira'o'i ne dukkan su mutawatirai ko kuwa wata ta inganta wata bata inganta ba amma saboda wani lokacin ba kama malami zakai ba uslubin da yake son ya rubuta littafi na takaitawa ne in kana son faɗaɗa bayani koma cikin ummahatul kutub ba sani ko mun fahimta ba to sai yace atfan wato wal jarri kenan akwai qira'a bil jarri kenan atfan ala khairin atfi da akan khair wane ne ya karanta wa rahmatin lil ladina amanu minkum imam hamza ɗaya daga cikin qurra qira'a ce mutawatira ya karanta wa rahmatin lil ladina amanu minkum kenan sai ya zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da anka ce udhunu khairin sannan kuma wa rahmatin shi kunne ne na alkhairi kuma mi rahama kuma duk waɗannan babu matsala ga su daga ce uzunun wa rahmatun daga ce uzunu khairin wa rahmatin duk dai larabci yare ne mai yalwa kuma qur'ani ya saka wadannan kira'o'in an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahama ne lil ladina amanu minkum ga wadanda suka yi imani daga cikin ku to anan kuma sai an kace wadanda suka yi imani wadanda suka yi imani ai sune mu'minai ko to kuma can wani wuri Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan bayi to yanzu za mu yi da wannan an ce rahmatul lilladina amanu minkum ko an ce wa rahmatul lilladina amanu minkum can lafazi ya zo am nan ko lafazi ya zo khas ta kaka za a yi kaga nan sai a ce maka duka alqur'ani ne fa fa fa fa fa an gane ko to anan sai ka dauki guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rahama ne ga talikai sai wanda ya kiya an turo shi ya zo da rahama an yi muku bayani rahama ne gare ka in ka karɓa don kanka in baka karɓa ba don kanka rahmatal alamin ban sai ko mun fahimta ba ko kuma rahama ne lil alamin daga talikai amun ne urida bihi al khusus ko ko makhsusun bi hadhihi al ayat wa rahmatul lil ladina amanu minkum ko kuma a'a rahama ne lil alamina ganin talikai a nan duniya sanadiyya ce ta rahama an gane ko wa rahmatul lil ladina amanu minkum nan rahma khassa ce wadda take da alaka da imani da kuma shiga aljanna akwai rahama amma shine rahama ne gare mu da Allah ya turo shi da yawan waɗansu mutane ana iya halakar da su ko ba ka dan bane amma sai ba halakar da su ba an ka jira wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kasancewa shi na cikin su ba a yi musu azaba ba ya zan ni ya zan rahama ya zan rahama ga kafiran duniya gaba ɗaya saboda ya zo da addinin da in sun ɗauki ilimin shi suke amfanuwa da shi har su samu cin nasara da yawan ilimin da turai take amfani da shi a yanzu nawa ne na musulmai ne lokacin da musulmi suka zo ƙasar spain babu ci gaba a turai sai suka zo suka kafa daula sunanta andalus andalusi suka shekara 857 suna karantar da turawa sannan da yaren larabci shine yaren gwamnati shine yaren ilmi yanzu turawa da suka sace wannan ilimin dibi yanzu irin yadda suke kere-kere bai zan rahama gare su ba bai zan rahama gare su shi yasa akwai wani babban marubuci sunansa fuad siskin dan kasar turkiyya ne yana kasar jamus frankfurt ya gano term na ilimi term mustalah scientific dubu talatin da biyar waɗanda turawa suka ɗauke na musulmi suka je ture suka aje suka yi tarjama dubu talatin da biyar ka shiga cikin intanet ka sa fu'ad siskin kaga wane ne fu'ad siskin da haka yana da kyau littafi dubu biyu da ɗari biyar ya gano waɗanda turawa tarjama ɗaya sun kai sun ka ɗauka na musulmi ne asirinsu don yana jin yarukan turawa kuma yana jin wani gari larabci muna tsoron masu kashe shi duk da ke na kasar jamus kilan yana da wahala su kai gare shi in yadda suke so ina fata fahimci ni to don haka yana da kyau mu fahimci irin waɗannan abubuwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi rahama ne ba a yawan kan janaba ba sai zakko shi ya zan rahama su kai su turawan da yawan abubuwan da suke amfano da su na musulunci ne sun dauke su ne sun canza musu suna sai sun kace boko haram don ku ci gaba da yaƙa su rinka mai da kasashen musulmai baya bayan ilimin musulmi ne suka saci Allah ya kyauta to Allah ce wallazina yu'zuna rasulullah waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahum azabun alim suna da azaba mai radadi bakin bayanin da mai jilali ne ya kawo kenan kuma ina ganin bakin jilali bayanin da zamu iya kawo kenan waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da azaba mai radadi an gane ko ma'ana tun da nan duniya waɗanda suke cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tsine musu tun daga nan innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu sannan waɗanda suke cutar da muminai su ma suna cikin wannan wallazi na yu'zu da mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ina fata mu ce ni cutarwa kuma an ka ce yu'zuna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wa takrar yau da gobe jibi da gata sannan cutarwa kala biyu ce an gane ko ta fuskar ni ta fuskar nau'i tutarwa da abin da ba a gani ka tuhumci mutum da zina ka tuhumci mutum da aikata wani sabo wanda bai aikata ba kaga ka cutar da shi na fatan firci ne amma iza'un ne ma'anawi ka cutar da shi da kalima ko zagi ko cin mutumci ko kaji ko wani abu akwai iza'un hissi cutarwa wanda ake gani shine ka dauki takobi ka kashe mutum ko ka yanka shi ko ka halbe shi to duka waɗannan cutarwa ne shi yasa suka kasa su gida biyu al-iza'ul hissi wal iza'ul ma'anawi sannan ta fuskar zamani kuma sai ka kasa shi gida uku al'iza ulmazi al'iza ulhazi da al'iza almustaqbal zuwa gaba wanda za a yi to haka za ka karanta su sai ka gani to a nan karkashin wannan sai ka fitar da matsala ta hidubu cutarwa ta fuskar yi mutum ƙarya ma'anawi na cutarwa ta yi mutum ƙage ga 'yan jarida da misali a zo a faɗo ta da ba ita ba ko a yi kaza cutarwa gashi nan gashi nan gashi nan za a cutar da ku ina fata an fahimci ni to sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa waɗannan abubuwa za su afku maganin su kuma Allah ya bamu magani ba ya ce za su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma ya faɗi cewa suna da azaba mai radadi da tashin alƙiyama Allah ya faɗi irin azabar da za a yi musu to kuma muminai ma za a cutar da su ina fata an fice ni to menene magani magani Allah ya faɗe shi kuma cikin suratu ali imran la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira kathira kathira to ina magani ya Allah wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit kaji abinda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa da haka ayoyin da sun kai bayanin yadda za a yi munafiqai azaba suna nan cikin alkur'ani masu yawa sai ka dauko su lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaqqu wa ma lahum min allahi min waq innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira karanto waɗannan ayoyi suna da azaba mai radadi Allah kai mu nasari malam mu je aya ta gaba lokaci yana tafiya na'am yahlifuna billahi lakum liyurdukum يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين نعم ابن عاشور يتشي عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة منهم ma'ana Allah adala nan kamar asalin al'adul wani lokacin ya yi adalci kuma lokacin ana nuhin adala bihi shine ya daidaita da shi adala anhu kuma ya karkata daga wannan shi yasa akwai al'adul balaghi cikin uslubin balaga maimakon a kawo wannan sai a karkace a kawo wannan al'adul sarfi maimakon a kawo wanga wazani sai a kawo wannan al'adul nahwi maimakon a kawo wannan jumla sai a cire a kawo wannan duka ana karatun shi da kuma al'adu wajen malamai na shari'a da usulun tafsir shine maimakon a ce kaza sai a ce kaza amma kaza ake nufi da shi nawa ka sani cikin al'adun kai maza ba wancan al'adun wanda ka rike ba kullum al'adun adalci ya ce to adlun nan an karkace ne an uslubin hikayati anhum ma'ana Allah ya bar wannan uslubin na bada labari da yake cewa wa minhum li'anna ma haka huna halun min ahwali jami'ihim domin wannan dukkan su suna yin irin wannan ɗabi'a in ya ce wa minhum can min in mun ɗauke ta bayaniya dukkan su amma zance mafi inganci tabidiyya ce akwai waɗanda suke kaza wa minhum man yalmizuka fi sadaqat kaga ashe akwai wanda ba la yalmizuhu fi sadaqat wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun akwai waɗanda ba su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa uzun to yanzu kuma sai ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum to me yasa sai canza uslubi yace can da yace minhum saboda dabi'o'i ne na sashen munafikai wani yana kaza wani yana kaza sashen suna kaza sashen suna kaza amma nan da yace yahlifuna billahi yace to nan saboda hali ne dukkan su duk munafiki idan yagga za a gano shi zai yi rantsuwa da Allah akan ƙarya kaji alaka wannan aya ya ce kuma wannan jumla isti'nafi ce ibtida'i ma'ana an fara magana ne wanda yake tana da nata sako da take isarwa li i'lamin rasuli sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin bi anna al munafiqina yahlifuna al ayman al kadiba Allah ya sanar da manzo sakon da wannan aya take dauke da shi a sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna rantsuwa ta ƙarya fala taghurruhum aymanuhum dan kan rantsu su ta rude su dama mun faɗi wannan وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم كما هكذا بني يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون منافقي الله بيدك إيما غريش شيء سايكي إيه جت سونا الله دون أيدا دا الله أباشا دا ما يتم أمانة نفتح أنتم kaga wannan kasance yayi yawa to wannan don saboda shi yasa in ka ga mutum kasa mutum mace amana na ko rantsuwa dubu ya kakadda shedan ma ya irin wanda rantsuwa wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin Allah ce fadallahuma bi ghurur rantsuwar banza ta rantsuwar dan giya da mutumin banza da kuma wanda bai kwashi kanshi ba ina fata an fahimci kan ba ka yarda da shi in ka sani shi yasa wani da kaga yayi rantsuwa ko mata ta yi rantsuwa gaba gare ta ce hawa baka san shi na ba eh tace tace ce ni wancan bai yarda da shi ba ka san wato mutum in ya kai matuƙa da rashin yarda da wani sai ka ji ce kai ni wancan abu guda na zai cewa in yarda da shi shi ce Allah ɗaya na banda wannan ba sa abin da faɗi in yarda da shi ba ma'ana kenan kalmar shahada to ai mutum ya ce Allah ɗaya na ai wannan kalmar shahada ce kowa san da babu wani shakka a cikin ta Allah ya kyauta to kaji dalilin da yasa aka kawo dan saboda kada a rudu da rance-rancen da suke yi na iska ne to wannan shine munasaba tsakanin wannan aya al-isti'ab fi bayan al-asbab sai suka kawo cewa akwai sababin nuzul guda kacal a karkashin wannan aya sun kawo ta daga qatada qatada yake cewa an ambaci kenan wani mutum daga cikin munafikai yana cewa wallahi inna haula ila khiyaruna wa ashrafuna kenan waɗannan su ne mafi alkhairi daga cikin mu an gane ko yana cewa munafikai ya ce waɗancan su ne mafi khiyar zaɓaɓɓu daga cikinmu da mafi daraja wa in kana ma ya ƙul muhammadin haƙƙun haƙƙan lahum a sharru min hamid duk da yake manzan Allah sallallahu alaihi cewa su ne mafi sharri daga hamid kenan kamar me ake cewa dabbobi ko jakuna kenan ya ce to fasa mi a harajulun minal musulmin sai wani mutum ya ji wannan magana sai ce faƙala wallahi ma ya ƙul muhammadu lahaƙu lalle abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne inhum illa kana na'ami bal hum adalluko wala anta ashru min al-himar kai karama jaki da kai jaki ya fika to yan sai wannan mutum ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari fa arsala ila ar-rajul fa da'ahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan munafiqin yace me yasa ka faɗi wannan yace faja'ala yalta'inu wa abin nan yalta'in yalta'in yana cewa in ya faɗi wannan Allah ya la'anci shine yalta'in ma'ana yana la'antar kansa wa yahlifu billahi ma qala zalika an gane ko waje a rajul muslim ya kudu Allahumma saddiq as-sadiq wa kadhib al-kadhib sai mumin yazo yana cewa musulmi kenan Allah ka gaskantar da mai gaskiya tsakanin ni da wannan ka karyatar da mai karyaci fa anzalallahu fi dalika yahlifuna billahi lakum liyurdukum wannan asar shi ma bai inganta ba amma dai rantsuwa suna yin ta ba sai ko mun fahimta ba to mu dawo cikin jalalaini yace yahlifuna billahi lakum suna rantsuwa da Allah lakum gare ku ayyuhal mu'minuna ku mu'minai fi ma balagakum anhum na daga abin da ya kai ga labari naku daga gare su min azar rasuli na cutar da manzo annahum ma atahu su ce bu su aikata wannan ba li yurdukum dan saboda su samu yarda ku kaga wai dan saboda rantsuwa da suka yi dan ku yarda da su kai marmakon ka nemi yarda Allah sai ka kuma kana neman yarda wani eh Allah da adda sammai da kasai duk abin da wannan mutumin yake da shi wanda kake neman yarda shi Allah ne ya ba shi kuma yana da linkin linkin ba linkin din shi dan haka neman yarda bawa dan ka fusatar da Allah wannan abu ne wanda yake kaskanci ne to wallahu Allah wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a haqqo an yurduhu su suka fi cancanta su yarda da shi su yarda da shi kenan ardahu in an ce radiya ya yarda ardahu ya yarda da shi kenan su yarda da su bi ta'ati da'a in kanu mu'mini haƙin sun kasance mu'minai ina fata mun fahimce ni yace to in kanu mu'minina haqqan haƙin mu'minai ne haqqan haqiqatan tabbas kenan wa tauhidud damiri mai jalali da ce wa tauhidud damiri da an kai tauhidin damiri ya ka nufin tauhidin damiri tun da damiri wani lokacin zuciya ake nufi damir kuma cikin nahawu kamar ka ce ana kuma damir na ana nufin abinda a koyi admar shay'a bi ma'ana ai akhfahu to nan wani irin damiri ake nufi ina fata an fahimta wa tauhidud damir abin da yasa an ka kawo damiri na mutum daya litalazumir ridaini nan damiri na nahwu ake nufi hu da ana akwai damirul rafi' albariz akwai almustatir akwai ad-damirul munfasil akwai almuttasil to tauhidud damiri an yi tauhidin damiri litalazumir ridaini domin yarda guda biyu tare da su suke da yarda Allah da yardan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare su kowa tare suke ba shikenan shi sa ce an yurduhu wadansu malamai suka ce hakan da domin tare suke an gane ko ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum bai ce idza da'awakum lima yuhyikum ba kaga saboda kiran Allah tare da kiran manzo ke kiran manzo tare da kiran manzo Allah yake man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza ina fata an fice ni sun ka ce au khabarullahi ko ko a ce an yurduhu labari ne na Allah wa rasuluhu mahdufun na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an shafe shi kenan wato wallahu a haƙƙo an yurduhu wa rasuluhu shi ma a haƙƙo an yurduhu na fata an fahimta shi kenan sai an ka shafe na manzo sai an ka kawo na Allah kenan wallahu a haƙƙo an yurduhu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu shi kenan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu na Allah ne an ka shafe kenan sai an ka ce wa rasuluhu a haqqu an yurdu dan saboda mi dan saboda tare da yarda Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam tare da waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a an yurduhu ad-damir yarji ila al-mazkur wallahu an ambaci sunan Allah wa rasuluhu an ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a haqqu an yurduhu ay al-mazkur min hadhihi al-asma a haqqu an yurduhu in kanu mu'minin kaga in baka jin larabci kullum kana takama da kana jin larabci sai ka ce to shin qur'ani an ce an yurduhu ai ba ce an yurduhu ma ba wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha bai ce ilaihima ba sun ka ce saboda nan biyu ne amma sai ce ilaiha saboda tijara ita ce take yawan shagaltarwa sai hankalta ma wanda ya fi shagaltarwa amma da ya zo can cikin suratul tauba ya ce wato walladina yunfiquna adh-dhahaba wal fiddata sai ce mi wala yunfiquna ha adh-dhahaba wal fidda nan sai hankalta ma al-fidda an gane ko saboda ita ce awwalu mazkur wa man yaksib ithman aw yarmi to wa man yaksib ithman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an to nan kuma sai ce khati'atan yarmi bihi fa bada bil mazkur awwalan wanto wanda yake da farko domin inda khati'atan ce ta karshe ce aw yarmi biha duk inda ta je ta kai ta kawo larabcin qur'ani ba larabcin wasa bane Allah ba wasa bane shi yasa in ka iya dan guntun nahawunka da dan guntun larabcinka wallahi ka sha qur'ani ka tai wajen malamai ka zamna ka koyi yadda in ka ji an faɗi magana ya za a taujihinta a larabce ka nemi addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na ash-shaykh as-samir al-halabi da sauran malamai da tafai amma kai kaji kai dan larabcin ka da kwana biyu kwana uku shike na suka ce gane larabcin qur'ani ce ba an ga qur'ani wasa ne qur'ani ba wasa bane ina fata an fahimce ni wannan kuma mun rena karatun zamani ba ko mutum ya je karatu ba haka muke nufi ba amma kuma ai Allah ai shi a karshen girma da haka kai idan larabcin ka koko irin wasu mulhidi ka karanta wasu abubuwa da wasu mulhidi wani dan kasashen musulmai ya je kasashen turawa ya yi karatu ya dawo yana suka qur'ani ko kuma wani kafiri ya karanta larabci irin cikin almustashriqin ya zo yana suka alqur'ani yana kawo wasu shubha ya ce larabcin qur'ani bai yi ba kai baka dawo ma ma'abuta alqur'ani waɗanda suka yi imani suka san shi suka yi bincike kan shi suka ce ai an ce kaza ai kaza ai kaza nan sai ka saki hanya Allah ya kyauta da haka suna rantsuwa li yurduku malamai suka ce don su nemi yardarku to kuma Allah ya ce suna rantsuwa don saboda suna jin tsoro an gane ko wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna sai malamai suka ce duk rantsuwar da za su yi duk illar da zaka ji Allah ya kawo an gane ko tsoro ne yasa suke yin ta kenan da yurdukum yasa suke neman yardarku saboda suna jin tsoron ku duk wani abu da za su rance saboda shi asalin shi shine tsoron tsoron ka koma cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da kai wannan bayani malam muje aya ta gaba Allah ce alam ya'lamu annahu
alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu فأن له نار جهنم خالدين فيها
فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم نعم ألم يعلموا شنباس دا مسانيا سوى أجر ستي الرسوى دا الله دا كريا ابن عاشور يتي هذه الجملة تنزل من جملة والله ورسوله أحق أن يرضوه منزلة التعليل ma za a ɗauki wagga aya ta wato alam ya alamu ta zama mutu matsayin illa ce ta wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurdu da an ka ce Allah da manzon shi su suka fi cancanta su nemi yardar su sai ce mi sai ce matsayin ta alili take li anna al aqila la yarda li nafsihi amalan yaqulu bihi ila mithli hadha al azab domin wanda adda hankali bai yarda ya aikin da zai dawo da shi zuwa ga wannan azaba da Allah ce zalikal khizyul azim dan mi za a kada ka cikin kaskanci alkhiziyu nan kasance ake nufi don mi an gane ko saboda irin wannan fala ya kadimu illa ma ya alamu anna man yuhadidu Allah wa rasulahu yusu ila hadha al-masir as-sayyi domin duk wanda ya san cewa fala yuqdimu ala zalika ba za ka yi kokari ba ka jajirce sai ka yi aiki illa man la ya alamu sai wanda bai da sanin cewa ba annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu yusu ila hadha al-masir domin in ka san zaka kaskanta duniya da lahira zaka da azaba ta wutar jahannama kana zuwa kai wannan aiki kenan abin da yasa munafikai suke yin wannan aiki saboda ba su da masaniyar cewa man yuhadidillahi wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha kuma shina da kaskanci lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim kisa in kana son ka gane mace a duniya shine munafiki ya ce wi ya ce no ya ce a'a ya kaza ya kaza ya kaza na ba da dalili kai tsaya wiwi no no kafiri gashi nan zamani a duniya ce bai yadda ba shi bai yi imani da Allah ba kuma gashi nan mumini kuma ce ya yadda da Allah kuma shi na nan amma kai ka yi nan ya an jima ka yi can kana ba kanka wahala ba wanda zai yadda da kai ina fata ana fahimta ta shi yasa kuke ganin al'amuran rayuwa suke da matsala saboda mutane duk sun ɗauki irin wannan ɗabi'a illa man rahim Allah sai ga mutum yana cewa a'a ai an kai kai ka yadda ka yi imani ko ba kai ba shi kenan magana ta rage ta ƙari na fata amince ni kana tare da mutum ko baka tare da shi amma wani bai so ya nuna ba bai tare da kai saboda yana son ya ci amfanin bai wadda Allah baka ma bai kamar ka kai ko yau da gobe Zuhair ya ce mai sha'irul hawliyat wanda daga shekara zuwa shekara cikin shu'ara'ul jahiliya yake bayyana ashe sa ake kiran shi sha'irul hawliyat wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lamin in dai kana da wata dabi'a kana cikin mutane kana mu'amala da su ko da kana zaton wannan dabi'a ta koyi yau da gobe za a gano ta ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا إن جطرف شيكو ويأتيك بالأخبار من لم تزودي da sannu kwanaki za su nuna abin da kan jahilta waɗanda kace ganin su ne za su iya matsayi sai ta bayyana a ce a nuna maka da su za a yi haɗawa a kashe ka waɗanda kace ganin makiyanka ne ashe su ne suke son ka amma saboda munafiki yana da zaƙin baki yana da ƙoƙarin ya nuna gaskiya shi ko wanda yake son ka tsakani da Allah bai bukata sai ya yi karuwanci sai ya nuna wani magana zai yi abin shi cikin ɗabi'a sai shi yasa da yawan mata suke abka cikin hatsari saboda mayaudaran su kullun suke nuna musu masoyan su ne shi ko wanda yake son su tsakani da Allah bai bukata ya karya ita ko mace ta hison makaryaci da munafiki kaji shauki yace khada'uha bi qawlihim hasna'u wal ghawani yaqurruhun sana'u yan mata al ghawani mace allati istaghnat bi jamaliha an zina wanda ko bata yi kawa ba tana da kyau yace to wal ghawani yaqurruhun sana'u abinda ke yaudara su yabo sai ga katon kaddara gayi katon kaddara mai onzu ka san onzu ko sha ɗaya ƙasa shi ka ta hiya ƙafa ne guda biyu sha ɗaya sai ya zo ya cika ta da surutu da ƙarya ta amso kuɗi wajen mai kuɗi kuma ta bashi ta gina shi kuma shi ƙarya yake yi ƙarshen ta kuma ya lalata ta sai ya ga waɗancan sun gudu sun bata kuma ya ki auren ta je a wurin ta ina fata mun fahimci shi yasa ku yi hattara da munafiki da mai ƙarya suna son su sa riga mai kyau magana mai kyau nuna suna son ka iya kaza ka duk ba a bukatar wannan mai son ka tsakani da Allah baya bukatar sai yayi wani tasannu ya matsa maka shi in son ko kana nan ko baka nan yana nan kuma mu'amalar tana nan irin yadda take wannan shine gaskiya yasa ko aure ka je ka ga wai yarinya tana ta yawan ba ai kaza ba ba ai mai kaza ba ba ai mai kaza ba to wallahi hatta paske wadda take son ka tsakani da Allah ba ta bukatar sai ta wahalar da kanta lokacin da ka zo ta nuna tana kaunar ka tana nan ko wani sharri za a yi ma za ta iya kare ka amma mai cewa bukai kaza ba bukai kaza ba ashe an san zaka bada wani abu da ka daga a ce ku bar shi sai ya gane kuri ne don haka wallahi kai hattara ko ustazu kace ko juju kace kai ga shari'a duk duniyar da in ka wajen neman aure suna isu cikin ɗinka kuma wallahi ba za su biya ka ba dan babu takarda kuma ba abin da za a yi ko ba haka nan bane yaza wallahi ka ba bi Allah eh kuma wallahi ka dinka kyautata mutane na gari don kaga baka taimaka ma babanka baka taimaka ma mamanka baka taimaka ma malamai baka taimaka ma mutane na gari kana can kana bada miliyoyi sai a ji random to mace ta mutum goma ashirin suna so kowa ya ta zuba miliyoyi random sai ta bada random dole dai mutum guda zai aure ta tana yin random sai ka ji wani an ci shi miliyan goma wani bakwai wani takwas wani ishirin wani kaza kuma mutum guda ne ya aure ta kuma shi uba ne ma bai amsa jikka goma gare shi kaga kuma malamai suna kara addu'a su ce Allah ya kara kowace sai ce Allah shi kara wanda bai babu bani da jika biyar ya ta ya kai jika 500 miliyan 2 miliyan goma a wadansu gidaje Allah kai muna tsari to dan haka dai neman yardar wani wannan wato abin nan ne malam mai jalali to shi ko da yace shi ibn ashur ya ce ta'dili ne kenan wanda duk ya san zai haduwa da azabar Allah ba zai yi irin wannan wato abin nan ba to shi kuma mai jalali sai ce alam ya alamu shin ba su sani ba bi sai kawo ba'un kenan kai kasra bi annahu yadda al'amarin yake ai ash-sha'nu sha'ni man yuhadidillah kenan yushaqiqi wanda ya saba ba Allah wa rasulahu da manzonsa domin yuhadid daga al-haddu an gane ko hadada daga hadda shine yayi kiyayya to daga nan waɗansu malamai suka ce to asalin shi ya ne asalin shi ya samu asali tunda kalima ce wadda za ka iske tana da ishkali waɗansu daga cikin malamai suka ce asalinta daga alhaddu ne shine alhaddu iyaka saboda yuhadidillah kamar sun sanya iyaka tsakanin su da Allah suna ganin su ba su shiga cikin mi cikin umurnin Allah ina fata an fahimci ni sun sanya wata iyaka wadda can da suke son wato su zauna shi yasa aka ce alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha na al-ilmu malamai sun kace shine ilimi wadan sun kace nan al-ilm wanda yake ta'addi ne zuwa ga fa'ili daya maf'uli daya wadan sun kace zuwa ga maf'uli biyu wasu sun kace zuwa ga maf'uli uku domin alima tana kai ga maf'uli uku amma babu lokacin da zamu bayanin wannan ka koma cikin ad-durrul masul to amma dai alam ya'lamu shin ba su da masaniya annahu man yuhadidillaha yuhadidillaha wa rasulahu cewa wanda yayi fito na fito da Allah ya saba ma Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhaddu sun kace shine iyaka ko kuma alhaddu shine aljanib shine haddu saifi kuma kana bane takobi nan yana da sashi nan yana da gefe yana da gefe kenan Allah yana wannan bangare ma'ana umarnin Allah yana wannan bangare su ku suna wannan bangare ko ko annahu man yuhadidillah sun zo sun tsaya bakin iyakar shedan umarnin shedan suka bi amma iyaka ta Allah ba su shiga su ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya an gane ko fa anna lahu nara jahannama akwai qira'a wato da take qira'a ce ba ingantatta ba wato za a iya dauka ta qira'a ce shadda fa inna lahu nara jahannama sai mutum babu matsala duk dai lam ya'lamu fa inna lahu ko fa anna lahu duk dai ma'ana guda za ta bayar amma wanda ake karantawa da shi fa anna lahu nara jahannama to sai zama to yana da wutar jahannama jaza'an sakamako ne khalidan fiha ba ce khalidina fiha ba saboda man ma'anatta lafazinta na mutum ɗaya ne ma'anarta ta jam'i ce in ka gada maka ce khalidi na fiha ba anan cikin wannan aya ba a larabci in ka gada maka ce khalidan fiha wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce mi wa ma hum bi mu'minin bai ce wa ma hum bi mu'minin ba na fatan fahimci ni cikin qur'ani kuma wannan yana da yawa kwarai da gaske ذلك الخزي العظيم الله ce to wancan shi abu da anka faɗa na man yuhadidillahi wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam wutar jahannam sai anka ce zalika to ai bata jima da wucewa ba ya kamata a ce hadhihi al-khizyu al-azim ko ba haka nan bane tunda abin da yayi nisa shi ake ce mami zalika wanda yake kusa a ce hadha to ita jahannama hadhihi ya kamata a ce domin ya ce hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadibuna sai to ne sai ce zalika azabu wuta jahannama shine zalika kuma yayi nisa alhali ko ga Allah ma ba ne sai yake ba don babu inda da nisa ga Allah kuma Allah ne yake ba da labari innahum yarawnahu ba'idan wani rahu ƙariba sai malamai suka ce a'a duk abin da ya wuce in kaga dama in bai yi nisa ba kana iya cewa haza in kuma kaga dama kana iya cewa zalika saboda baka iya dawo da shi duk ko abin da ba a iya dawo da shi yayi ne yayi nisa idan ka tatso nono cikin hantsa kana iya mai da shi kaga gashi kusa da kai amma yayi mai da shi yayi maka nisa ko haka nan bane qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika kaga yanzu yanzu sun ka wuce to Allah ce wannan shine kaskanci mai girma shiga cikin wutar jahannama domin dan adam duk kima tai duk daraja tai a ga yana ci da wuta bal bal bal bal ya kama da wuta to ka kusan akwai matsala ina fata an fahimce ni to kuma duk wanda ya saba ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗa cewa yana da kaskanci a duniya da lahira kaga abin da ya shafi mutanen Badar lokacin da an ka halaka kafirai Allah ya ce wato mala'iku su buji wuyan kafirai fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan sai ce zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu banin nadiri da Allah fitar da su me yasa aka fitar da su saboda sun yi kiyayya sun yi fito na fito da Allah an gane ko walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun nar dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqqi Allah fa inna Allah shadidul iqab ko ba haka nan bane dan haka duk wanda ya saba ma Allah duk wanda ya bi wutar jahannama wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ka ji dai duk wanda ya saba ma Allah da manzo ka ji da sakamakon shirki duk kafirin da sun ka saba ma annabawa sanadiyya halakar su tun daga zamanin annabi nuhu har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saba ma annabawa ne duk wani wanda ka ji ya halaka a zamanin da ya gabata da a yanzu da abin da zai zo gaba saba ma Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya ka halaka kenan dan haka da faransan ka da angilan ka da kire-kiren ka kakka yarda su kai ka ga saba ma Allah da ka saba ma Allah jahilci ya tabbata gare ka halaka ta tabbata gare ka وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ألا رملوك تفكرت آية كرشي
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم
istinafun ibtida'i an fara magana ne ibtida'i don a kawo wata magana tana ɗauke da wani sako mai zaman kansa li zikri halin min ahwali jami'il munafiqina dan a wani hali wanda ya shafi dukkan munafiqai misali tunda an ce yahlifuna billahi dukkan su suna rantsuwa to nan ma dukkan su suna tsoro yahdharul munafiqun munafiqai suna tsoro kinan wannan shine halin su wanda ake son a bayyana an gane ko yahdharu hadara sai ce mi yahdharu yana jin tsoro yana sauna ko ko yana falke in an ce kana jin tsoro ai baka baka da kai bacci to an ce yahdharu kana tsoro ko ko a'a kana farke hankalinka a farke ta kana kula da abu to sai Allah ce yahdharul munafiquna an gane ko suna tsoro kenan wannan hali ne wanda ya shafi dukkan munafikai an tunazzala alaihim in ka diba cikin jalalain yace yahdaru ya khafu munafikai suna tsoro almunafiquna an tunazzala alaihim a saukar akan su ai almu'minin akan mu'minai to kaga yanzu idan ka diba na akwai iskali mai karfi kwarai karkashin wannan aya ba musani ba kuma za a iya kawo wato abin nan da an ka ce yahdarul munafiqun an tunazzala alaihim daga nazzala yunazzilu tanzilan an gane ko amma akwai qira'a an tunzala alaihim ibn kathir da abu amr ibn al-ala da yaqub sun karanta an tunzala alaihim daga anzala yunzilu inzala to suna jin tsoro al-munafiquna an tunazzala abinda suke jin tsoro in kace an tunazzala tanzila domin nazzala yunazzilu suka ce tanzila masdarun ne munsabik tanzila suratul alaihim koko yahdarul munafiquna an tunzala in ka dauki wannan qira'a ta ibnu kathir da abu aud da yaqub kenan inzala suratin alaihi asabkar da sura akan su to anan kaka akwai matsala akwai iskali domin an tunzala alaihim suratun suratu nabbi'uhum bima fi qulubihim wadda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu minan nifaqi na munafinci kamar yadda mai jalali ne ce wa hum ma'a zalika su tare da haka yastahzi'un suna izgili to kul ka ce da su istahzi'u ku yi izgili amru tahdidin umurni ne na narko ba ana nufin su yi izgili da ayoyin Allah ba dan Allah bai umurni da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wannan ba amma ka ce musu su yi izgili kamar yadda an ka ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so amma ai ba haka ake nufi ba an ka ce innahu bima ta'maluna basir to inna Allah haqiqa Allah mukhrijun Allah zai fitar muzhirun ma tahdharun abinda kuke jin tsoron ikhrajahu ya bayyana Allah ya fitar da shi min nifaqikum na munafincin ku to a gurguje saboda ayat ba za ta samu shiga ba bayanin ta ba zai shiga gaba ɗaya ba anan shin munafikai ana saukar musu da sura ai su ba annabawa bane kuma Allah ce an tunazzala alaihim ko an tunzala alaihim a wacin kira'a annabawa ke sauka da sako ko ana sauka munafiki kafiri Allah bai turo mai wahayi sai dai in wahayin shaytan na yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura wadansu malamai sun kace an tunazzala alaihim damiri shi na koma ne zuwa ga mu'minnai kenan yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim ay an tunazzala alal mu'minina domin su mu'minai su ake saukar ma shikenan magana ta riga ta kare waɗansu malamai suka ce a'a an tunazzala alaihim kenan an tunazzala fi sha'anihim ne a cikin sha'aninsu shi yasa sai so an ka ci an ka danganta ta zuwa gare su to amma kullum ka gane in an ka ce an saukan maka da littafi in ba annabi kake ba ma'ana annabin ka an ka saukar ma sai ka samu qul amanna billahi wa ma unzila alaina ka gani abinda an ka saukar mana to ai wai abu saukar mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka saukar ma wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima kenan in an ce an yi wahayi gare ka in kai ba annabi bane to ma'ana an yi wahayi zuwa ga annabin ka sai ka samu in an ce an saukar maka anzalna ilaikum ko anzalna alaikum ana nufin mun saukar maka annabin ku sai kun ka samu kenan sai zama tona an saukar ma annabi su munafikai sai al'amarin ya shafe shi yasa an ka ce an tunazzala alaihim ina fata an fahimci ni waɗansu daga cikin malamai suka ce to dole anan sai ana nufin wato an tunazzala alaihim Allah ya yi magana ne da uslubi in tabihu shi ne na ƙarshe mu maido hankalinmu da kyau wani lokacin in Allah yana magana yana magana ne akan abin da shi ya shafe shi shi Allah bai shafe ku ba akwai lokacin da in Allah na magana cikin Qur'ani yana magana ne abin da ku kun yadda da shi ba wai Allah ya yadda da shi ba akwai lokacin da kuma Allah yana magana ne akan abin da duk da ku da ubangiji kun yadda da shi ko ko Allah ya kore shi kuma ba ku yadda da shi ba kenan sai mu fahimci wannan da kyau ko ɗaya Allah ya yarda da shi kun yarda da shi wannan akwai irin wannan ɗaya duk ku yarda da shi ba ɗaya Allah ya yarda da shi ku ku yarda da shi ba ɗaya kuma ku kun yarda da shi Allah bai yarda da shi ba to an tunazzala alaihim da an kace munafikai suna tsoron a saukar musu suratu ai su bu sirri ba akwai qur'ani ba balle har saukar da sura ma'ana na Allah yana magana akan shi yake saukar da sura ya yarda daga wajen shi take amma su bu su yarda ba yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh